صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين
in babu alamacin dubu sanatu an yi mishi rai a kan wani sanatu an yi mishi rai
akan babu ne ko kuwa a cikin babu da ake babu ne to kullu أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أمم.
أن يزيد عن الخير عن حكمة من عامر أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج يوما manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya fito a wata rana وصلى على آل أهود ya yi sallah ga waɗanda suka yi shahada a ranar yakin Uhudu wanda aka binne su a gindin dutsen Uhudu ɗin صلاته على الميت irin yadda yake yin sallah ga mamaci wato sallah irin ta da- ta janaza ثم انصرف إلى المنبر sannan kuma ya juya zuwa ga mimbari wannan wato ya zama kamar wata hususiya ce a ta su waɗanda suka yi shahada a yakin uhudun asalin an ce wanda ya shahada ba sai an masa sallah ba نعم kuma kuma waɗannan sanda aka binne su da farko ba a yi musu sallah ba amma kuma gashi daga baya an musu sa- manzala sallallahu alaihi wasallama bayan an samu wajen shekaru bakwai ko takwas ba ya je musu sallah a yi musu sallah kuma kenan wannan hujja ce ga wanda suka tafi akan cewa a iya yin sallah akan kabari zabanin asalin masabar malikawa da suka ce wala sallah ala kabari ba a yin sallah akan kabari to فقال sannan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bayan musu sallah ya ya juya yace إني فرضكم ni ku gane ni mai gabata ku ne zan zan zan huce gaban ku وأنا شهيد عليكم ni zan ba da shaida a kanku zan ba da shaida a kanku إني والله لا أنظر إلى حوضي الآن la'anzuru manzala ce wallahi ni ina duban tafki na tun a nan tun a yanzu وإني قد أوديت خزائن مفاتيح الأرض hakika ni in ji manzala sallallahu alaihi wasallama an ba ni mabudin taskoki na ƙasa وإني والله ما أخاف بعدي أن تشركوا wallahi ni ba na jin tsoron cewa za ku yi shirka bayana ba ina jin muku tsoron ku koma mu shirkai ba bayana ولكن أخاف أن shi yasa wannan kuma kamar raddi ne akan masu ganin cewa musulmi ai sun koma shirka wai an koma bauta a kaburbura an koma layu an koma menene to manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce a a shi ba yana jin tsoron za a koma shirka bayansa ba Na.
walakin sai dai babban abin da manzo Allah ya ce yake jin tsoro ga al'umma أخاف أن تتعبدوا فيها ina jin tsoron ku tsananta kwaɗayi a cikin duniya
نابون أيمين wanda kuma haka din ne ya abku ya zama a yanzu ma saboda duniyar sai mutum ya sai da addininsa ba wai ya yi shirka da Allah ya tare da wani gunki ba amma ya tare da duniya ya tare da duniya ya zama bautar duniyar yake yi to نابون أيمين حدثنا ابن ميلك عن الزهري عن عروة عن أسامة رضي الله عنه قال a Usama ibn Zaid masoyin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam dan masoyi yace أشرف النبي صلى الله عليه وسلم على وجه من الأقدام manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya tsinkayo daga sama ak- daga wani tsauni daga tsaunuka فقال wato tsaunukan Madina sai yace da sabansa هل ترون ما أرى kuna ganin abin da nake gani إني أرى الفتاة خلال ne بيوتكم ina ganin rigingimu tana afkuwa a cikin gidan dajinku مواقع القدر irin yadda ruwan sama yake fa- faɗowa duk inda ruwan sama zai iya sauka rigima ma za ta sauka a wajen
حدثنا أبو اليماني أخبرنا شعيب عن الزهري قال حدثني هو بن الزبير أن ابنة أبي سلمة حدثته أن أم حبيبة بنت أبي سفيان حدثتها أن زينب بنت جاش أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليها فزئا wato wannan hadisin ya kunshi sahabbai har guda uku a isnadin ita kanta Zainabu yar Abi Salama a bar rainan manzon Allah ce manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam ya raina ta نعم aha wato ah, saboda yar matar manzon Allah ce sannan wanda ta karbo hadisin daga wajen ta ummu habiba ah, matar manzo sallallahu alaihi wasallam ita ma sahabiya ce ita ma kuma ta karbo hadisin daga wata sahabiya Zainabu yar Jahashu
أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليها فزئا manzala sallallahu alaihi wasallam ya shigo wadanta a firgice يقول لا إله إلا الله yana cewa la ilaha illallah ويل للعرب kaitan larabawa daga wani sharri da hakika ya matso kusa اليوم من ردم يعدون وما an bude a yau daga kariyar da aka waya joja da ya joja kamar wannan ya nuna da yatsansa وعلق بحرفه ya ya ya kewaya da yatsansa وبالتي تليها da wadda take binta haka فقالت زينب sai zainabu bintu jashin ta ce فقلت يا رسول sai na ce الله ya rasulallah أنا هلك وفينا صالحون yanzu abu ne mai yiwuwa a ce mun halaka alhali ga bayan Allah managarta a cikinmu قال نعم ya ce kwarai ذاك صلى الخبر idan ɓanna ta yawa in ɓanna ta yawa cewa ga bayan Allah managarta ba zai hana halaka ta aku ba
وعن الزهري Mm.
سني هند بنت الحارث Ah, wa- ya karɓo daga- an karɓo daga zuhuri ya ce hindu yar haris sai min أن hadisi أم سلمة قالت cewa ummu salama ah, ba ah, ba ta annabi sallallahu alaihi wasallam ta ce استيقظ النبي annabi sallallahu alaihi wasallam ya farka فقال daga bacci ya سبحان ce الله subhanallah ماذا أنزل من الخزائن kai irin taskokin da aka saukar a wannan daren eh, sun kai inda suka kai a girma da yawa وما أنزل من الفتن kai irin abin da ma za unzila min alfitani irin abin da aka saukar da gargingimu sun kai inda eh, suka kai a wannan daren
حدثنا أبو نعيم حدثنا عبد العزيز بن أبي سلمة بن المالشون عن عبد الرحمن بن أبي سعد عن أبي عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال wato a wani wajen a wannan hadisin a nan ya kawo shi takaitacce amma a nan gaba a kitabul fitani zai kawo shi da wannan isnadin da dogon ah, matani نعم manzala sallallahu alaihi wasallam ya ce ku tashi matan nan da suke cikin ɗakunan domin su yi sallah domin da yawa akan sami mai takama da tufafi a nan duniya amma a ranar alkiyama ta zamo tsirara a nan duniya tana takama da tufafi amma a ranar alkiyama ta zamo tsirara حدثنا أبو نعيم حدثنا عبد العزيز بن أبي سلمة بن الماجشون عن عبد الرحمن بن أبي سعد عن أبيه عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال أبو سعيد الهدري يتي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce قال لي إني أراك تبل الغنم manzo Allah ya ce da ni inji Abu Sa'id al-Hudri na ganka kana son tumakai وتتخذها kana rukon tumakai فأصلحها ka kula da ita وأصلح رحامها a ka kula da abin da yake kwarara daga hancinta فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم Abu Sa'id al-Hudri ya ce na ji manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa يأتي على الناس زمان nan gaba wani zamani zai tadda mutane تكون الغنم فيه خير مال المسلمين hayra malil muslimi da dabbobi za su zama su ne fiyayyen dukiyar musulmi يتبع بها شعب الجبال da zirga bin gefen duwar watsu da ɗan dabbobinsa أو شعب الجبال ko ko ka- wato kan da tankokin da suke gindin duwatsu في مواقع القدر a gurin da ruwan sama ke kwarara يفر بدينه من الفتن don ya samu ya gudu da addininsa daga rigingimu
لا عبد العزيز الويسي حدثنا إبراهيم عن سالم بن كيسان عن ابن شهاب عن ابن المسيب وأبي سلمة بن عبد الرحمن أن أبا هريرة رضي الله عنه abu huraira allah ya ƙara yadda gare shi قال رسول الله ya صلى ce الله manzala عليه sallallahu alaihi wasallam ya ce ستكون فتن za a yi rigingimu القائد فيها خير من wanda yake القائد.
zaune a rigingimin ya fi daga wanda yake tsaye a ce gaba ɗaya ko miƙewa ba kai ba kana daga zaune ba ka miƙe ba balle ba har a ci bakinka balle har a ce ka shiga ciki to ya fi daga a ce ka miƙe والقائم فيها خير من الماشي wanda yake a tsaye waje ɗaya a wannan rigingimin ya fi daga wanda yake tafiya والماشي فيها خير من السائي a wanda yake tafiya a sannu a cikinta ya fi daga wanda yake tafiya a sauri ومن يشرف لها wanda yake tsinkayarta تستشرف ita ma sai ta tsinkaye shi in ka ce rigimar kake nema sai rigimar ta ringa zo ma ta ko'ina ومن وجد ومن وجد ملجأ wanda tsi ya samu mafaka inda zai kare kansa Mm.
daga ashe irin wannan rigingimin su same shi ko matsara فليقل به to ya ka nemi kariya da shi
عن ابن شهاب مم.
حدثني ابو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن عن عبد الرحمن بن مبين مم.
الاسود ان انا اصلي بن معاويه مثل حديث ابي هريره kama hadisi abin huraira al- wannan da ya gabata الا ان ابا بكر يزيد من الصلاه صلاتكم sun da shi a wato ababakar a tasar wayar wato malamin zuhuri ya faɗa cewa akwai wata sallah a cikin sallolin nan guda biyar من فاتتكم wanda duk sallan nan ta tsere masa malamai da yawa suka ce a nan ma'ana ta tsere masa ba wanda ya ta ba har wakacin ya fita a ya batta ma zuwa wakacin ta laruri ba da wani hanzari ba
كانما وتر على وما kai ka ce ya yi asarar iyalinsa da dukiyarsa gaba ɗaya wata sallah ce sallar la'asar yadda ya zo abin fassarawa a cikin hadisai daban-daban sallar la'asar wanda da gangan ya bari bai yi ta ba har rana ta yi ja to kamar ya yi asarar duk wani abin da ya mallaka ya yi asarar dukkan iyalinsa
حدثنا محمد بن كثير اخبرنا سفيان عن الاعمش عن زيد بن وائل بن عن ابن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم قال a manzala sallallahu alaihi wasallam ya ce ستكون اثركم za a samu wata nadama وامر تنكرونها za ku ko kuma wani tsanani za kuma ku ga wasu lamurra da za ku ringa musunsu za ku ga ana yin abin da ba daidai ba ta ta kuno asaratu za ku ga fifitawa haka kawai matsayi ga wanda ya cancanta a bashi amma ba shi za a ba ba a ɗauka a bayar ga wani can dukiya ga wanda ya cancanta a ce an bashi amma ba shi za a ba ba sai a ɗauka a ba wani can ehin a ringa fifitawa akan ga wanda suka cancanci abu amma ba su za a ba ba ga wanda suka cancanci matsayi ba su za a ba ba ga wanda suka cancanci dukiya ba su za a ɗauka a ba ba za ku ga lamura daban-daban wanda ku kanku kun tabbatar an yi ba daidai ba قالوا يا رسول الله suka ce ya rasulallahi وما تامرنا to idan irin wannan zamanin ya zo me za ka umarce mu mu yi قال sai mazala ya ce واتونا الحق الذي عليكم abinda zan umarce ku shine haƙƙin da yake kanku ku baya shine ku yi biyayya ku ba da zakka wadda ta waje ba a kanku in an kira za a fita yaƙi don taimakawa addinin musulunci ku fita kan ku ce ai shugabannin ma kansu ba adalai ba ne a wannan kaɗa bai daidai ba ne a yi yaƙi tare da shugaba ko da ba wanda adali ba ne
وتسألون الله الذي لكم ko kuma haƙoƙinku da ke kan sarakai shugabanni ku roƙi allah allah ya sa su bi su yi muku
حدثنا محمد بن عبد الرحيم حدثنا ابو معمر اسماعيل بن ابراهيم حدثنا ابو اسامه حدثنا شعبة عن ابي التياجي عن ابي زرعه عن ابي هريره رضي الله عنه قال abu hurairar allah ƙara dagare shi ya ce قال رسول Allah الله sallallahu alaihi wasallam ya ce, ملك الناس هذا الحي من قريش wannan kabilar daga ƙuraishawa su za su halakar da mutane
قالوا suka ce وما تامرنا ya rasulallah in wannan zamanin ya zo wato lokacin da aka samu yara samari daga ƙuraishawa suka karɓi mulki suka karɓi halifanci to a su a sannan ne za su ɗora mutane akan abin da zai zama sababin halakarsu Ah, sai wanda suke wajen suka ce ya rasulallah to in mun riske irin wannan wata shawara za ka ba me za ka umarce mu mu yi قال manzo Allah ya ce لو ان الناس استغلوهم da a ce mutane za su ja jiki daga gare su da haka din ya fi
قال محمود محمود يجي.
داود أخبرنا شعبة عن أبي التياجي سمعت أبا زرعة مم.
حدثنا عمرو بن محمد المكي وحدثنا عمرو بن يحيى بن سعيد الأموي عن جده قال Mm.
ما مروان وأبي هريرة Ina tare da Marwanu sannan yana gwamna da Abu Huraira سمعت أبا هريرة يقول sai na ji Abu Huraira na cewa سمعت صالح بن مسعود na ji mai gaskiya abin gaskatawa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa هلاك أمتي على يدي كلمة من قريش halaka al'ummata zai abu ne akan hannun wasu 'yan yara samari matasa daga ƙuraishawa فقال مروان marwanu ya ce كلمتهم yanzu yara ƙanana قال أبو هريرة abu huraira ya ce إن شئت an usanniya ai ba wai kawai wannan ba in ma kana so in faɗa masu da ɗaiɗai da ɗaiɗai zan iya faɗa ma بني فلان وبني ‘ya'yan gidan wani da ‘ya'yan gidan wani
حدثنا بن موسى حدثني الوليد حدثني ابن جابر قال حدثني بشر بن عبد بن عبيد الله الحضرمي قال حدثني ابو ادريس الحولاني انه سمع زيفة ya tozai faɗin laleman Allah ƙara dagare su yana cewa الناس يسالون رسول الله mutane صلى sun الله عليه وسلم عن kasance suna الخير.
tambayar mut- manzo Allah sallallahu alaihi wasallam daga alheri وكنت اساله عن ni الشر ko sai in ringa tambayar sa daga sharri su mutane suna tambaya in nayi kaza wani lada zan samu wani lada ne yake cikin abu kaza ni ko sai in ringa tambayar manzo Allah abu kaza wata banna ce a ciki bannan abu kaza wani zunubi ne a ciki to ni haka tambaya ta take Ah, suna tambayar mutane yaushe za a ci gari kaza yaushe za a ci kaza gari kaza ni ko na tambayar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yaushe ne zai zama garin da na ta musulunci amma an yi rinjaye a kansu da irin wannan tambayoyin ni su nake مخافه ان يدركني don tsoron kada sharrin ya riske ni وقلت يا رسول الله ya ce wata ran ya rasulallahi انا كنا في جاهليه mu da can muna rayuwa cikin rashin sani cikin jahiliya وشر muna rayuwa cikin sharri جعل الله بهذا الخير.
amma Allah subhanahu wata'ala ya kawo mana alherin nan musulunci هل بعد هذا الخير من شر nan gaba wani sharri zai zo bayan wannan alherin قال نعم zala ci kwarai قلت na ce وهل بعد هذا الشر من خير to kuma wannan sharrin in ya zo shi ma za a ga bayansa Allah zai kawo wani alheri bayan wannan sharrin قال نعم zala ci kwarai وفيه دخل amma fa a sannan alheri in ya zo to zai zo da wani abu wanda ba daidai ba zai zo da wata gurɓata alherin da zai zo na daga baya ba kamar alheri na farko ba ne alherin farko tsarkakakke ne tsabtatacce ne amma alherin da zai zo daga baya to yana ɗauke da wani nau'i na gurɓata قلت ya ce وما دخله ya rasulallah me ya gurɓatar tasa قال ya ce قوم يهدون بغير حدين mutane ne da za ka ringa ɗora mutane akan daidai alhali su kansu ɗin ba akan daidan suke ba بغير حدين ba da ba- ba da tsari na ba za su ringa ɗora mutane akan wani tsari na daban تعرف منهم وتنكر za ka ga wani abin sun yi daidai amma wani abin za ka ga sun yi ba daidai ba قلت ya ce هل بعد ذلك خير من شر to ba wannan alherin wanda ka ce gurɓatacce ne ba tsantsa ba ne shi ma bayansa za a sami sharri kuma قال نعم ya ce ƙwarai دعاة إلى أبواب جهنم za a samu wasu masu kayyatar mutane masu kiran mutane zuwa ƙofofin wuta من أجابهم إليها wanda dai an samu su zuwa wutar za su jefa shi fiya a cikinta قلت يا رسول الله ya ce ya rasulallahi سبهم لنا ka sifanta waɗannan masu kiran mutanen ga wuta gare mu فقال sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce هم من جلدتنا za ka ga irin fatan mu ɗaya da su ويتكلمون بألسنتنا suna magana irin harsunan mu
قلت sai ya sa wannan babban matashiya ce ga wannan nan ya je larabawa suna wani abu ya su da suka zo da addini ba lalle suna kan daidan ba asali addinin ya zo ne daga wajen larabawa gaskiya ne amma ga shi manzo Allah ya faɗa cewa daga baya za a samu wasu wanda larabawan ne suna magana da larabci amma kuma bannar da za su yi ba kaɗan ba suna gayyatar mutane ga ƙofofin wuta
قلت nace وما تأمرني إن أدركني ذلك in ji abu zai fato ya rasulallah to in Allah ya sa na riski irin wannan zamanin wani abu za ka umarce ni in yi قال manzala ya ce تلزم جماعة المسلمين ka lizinci jama'ar musulmi وإمامهم ka lizinci jagoran musulmi قلت na ce من لم يكن لهم جماعة idan asalin gaba ɗaya musulmin sun watse sun rarraba ya zama ba su da wani jagora to ya zan yi قال manzala ya ce فاعتزل تلك الفرق to duk كلها.
ƙungiyoyin ma ka jare jikinka daga cikinsu
ولو أنت حاصل بأصل الشجرة ko da lamarin zai kai a ce kayan cizo akan gindin bishiya حتى يدركك الموت har mutuwa ta riske ka kana haka alhali kana bisa wannan sifa
ni Muhammad bin Musanna ni Abi Sa'id an Isma'ila ni Kaisun an Huzaifa radiyallahu anhu qala a uzar fatimul lama ne ce ta'allama ashabi alkhaira mutane na ƴan uwana sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sun tsaya koyan alheri wa ta'allamtu ni shara.
kuma na tsaya koyan shari abin da yake nufi yadda aka faɗa a baya su sun tsaya koyan abin da lada ke cikinsa ni kuma na tsaya koyan abin da laifi ke cikinsa ni na fi ganin cewa yin aikin da yake bai ladan abu ne mai sauki amma abu mai wuya shine barin abin da yake zunubi ke cikinsa shi yasa ni sai na fi kokarin in gwanance a wajen sanin wannan ya za a yi in kaucewa abin da yake ba daidai ba ya za a yi kaucewa duk wata rigima
حدثنا حكم بن نافع حدثنا شعيب عن الزهري مم.
قال اخبرني ابو سلمه بن عبد الرحمن ان ابا هريره رضي الله عنه قال أبا هريرة يأتي.
صلى الله عليه وسلم manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce لا تقوم الساعه ta alƙiyama ba za ta tsaya ba har sai an samu wasu jama'u biyu sun yi yaƙi دعواهما واحده da dukkaninsu suna da wasu musulmi ne
لي عبد الله بن محمد بن عبد الرزاق اخبرنا معمر عن حمامي عن ابي هريره رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال Mm, manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce لا تقوم الساعه ta alƙiyama ba za ta tsaya ba sai jama'u biyu sun yi yaƙi ويكون بينهما مقتلكم a samu kashe-kashe mai yawa tsakaninsu دعواهما واحده ga su duk suna da wasu musulmi ne ولا تقوم الساعه wanda wannan ya fara afkuwa tun zamanin sayyidina ali aka sami yaƙi tsakanin ƙungiyoyin da kowanne ta da awon musulunci gashi kuma har yau ana haka har yau gashi a yaman ana kashe ɗaruruwa dubban mutane mutanen da suka halaka a yaman yanzu sun kai wajen miliyan guda akan yaƙi wanda yaƙin ba wai ana yi da kafirai ba ne kafiran suna daga baya sai dai su ba da makaman ga musulmi amma yaƙin ana yi ne tsakanin musulmi da musulmi yara ƙanana wanda aka kashe su sun kai wajen kwata miliyan daban-daban a iya wasu kuma an basu amma ba iyaye ba komai abin ya zama abin da ya zama to
ولا تقوم ta alƙyama ba za ta tsaya ba حتى يبعث الدجالون sai an saki كذابون.
wasu maɓannata maƙaryata wanda kowanne a cikinsu ya amsa sunan dajjal قريب من ثلاثين sun kusa talatin يوم يقوم انه رسول الله.
kowanne a cikinsu yana riya cewa shi manzo ne na Allah
مصنع اليماني أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني أبو سلمة بن عبد الرحمن أن أبا سعيد الخدري رضي الله عنه a ba sai da قال، hudure Allah ya ƙara dagare shi ƙala ya ce بينما نحن عند رسول الله wata ran ina wajen manzo Allah sallallahu alaihi wasallama فهو يقسمك كما yana raba wata ganima yana raban wata dukiya إذ أت- إذ أتاه الويسرة sai wanda ake kira zulhu wai sirati ya zo wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam an ce ah, sunansa hurkusu kamislu hurkusin wa man hurkusu to وهو رجل من بني تميم mutum ne daga banu tamime قال يا رسول الله ita ya rasulallahi wannan rabo da ake ba a yi daidai ba a yi daidai قال manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce kai tanka ومن يعدل إذا idan ni a wajen rabo ban yi daidai ba to waye zai daidai كسبت وخسرت in kai dinnan ban yi adalci ba ai ka gama tabewa ka gama hasara idan dai ban adalci ba قال عمر sai na umar ya ce يا رسول الله ya rasulallahi فيه ka bani izini a game da wannan mutum mai faɗan wannan magana أعذر وأمر in ya so in sare wuyansa فقال manzo دعوه Allah ya ce kyale shi إن له أصحابا yana da jama'a يعجر أحدكم صلاته مع صلاته wanda ɗayanku zai wulaƙanta sallarsa in ya kwatanta da irin yadda suke sallah وصيامه مع zai صيامه wulaƙanta azuminsa in ya kwatanta da yadda su suke azumi يقرؤون القرآن suna karanta ƙur'ani
لا يجاوز ba a سراجهم ƙetare karankarmansu يمرقون من الدين suna fita daga addini وما رؤوسهم kamar yadda kibiya take fita daga inda aka yi harbi daga baka ينظر إلى نسله a yi duba zuwa ƙarfen kibiya da yake jikin kibiyar فلا يوجد فيه شيء ba za a samu wani abu ba a cikinsa ثم ينظر إلى رساته sannan a yi duba zuwa wato gindinsa فلا يوجد فيه شيء ba za a samu wani abu ba na alamar jini a jiki ثم ينظر إلى نسله sannan kuma a yi duba ila narihi zuwa bakansa فهو يجده shine bakan فلا يوجد فيه ba za a شيء samu wani abu ba ثم ينظر إلى أبدانه sannan kuma a yi duba zuwa gyawuskar da take jikinsa فلا يوجد فيه ba za a شيء samu komai ba a ciki قد سبق الفرس والدم hakika a kibiyar nan da aka harba ta huce tibira ta huce jini
آيتهم alamar wa'annan mutanen rajulun aswaru jagoransu wani mutum ne baki idan faga da tai a ga arudaihi ɗaya daga cikin damatsunsa mutum sai mar'ati kai ka ce nono ne na mace au mutum bagati kai ko ka ce tsoka ce ta nama
sadar dawo tana raurawa wa ya fara duna alahin hukatin minan nasi za su fito wakashin da aka samu rarraba a cikin mutane a cikin musulmi
ala abu sayyidin abu sa'idul hudri ya ce ashhadu anni sami'tu ina tabbatar muku cewa na ji wannan magana daga wajen manzan Allah sallallahu alaihi wasallam wa ashhadu anna aliya bin talib na ina tabbatar muku cewa sayyidina Ali dan Abi Talib ya yaki mutanen nan da aka faɗa wa ana ma'ahu alhali ni ina tare da shi amar bi zalika rajuli ya umarni da wannan mutumin wanda manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ɗaya daga damatsunsa kai ka ce nunan mace ne aka neme shi cikin waɗanda aka kashe fa utiya bihi aka kawo gawar sojan sayyidina Ali ta nazartu ilayhi har ne kallansa ala na nabi sallallahu alaihi wasallam daidai da yadda manzan Allah ya sufanta shi حدثنا محمد بن كثير اخبرنا سفيان عن الاعمش عن حسين عن خيثمة عن سويد بن غفلة قال قال علي اذا sai na ali radiyallahu ta'ala mu yace idan na faɗa muku magana daga annabi sallallahu alaihi wasallama فالان اخر من to wallahi ina rantse muku a ce na hwado daga sama na silmo daga sama ya fi soyuwa gare ni daga in ce na dangana magana ga manzon Allah wanda manzon Allah bai faɗa ba فاذا حدثتكم فيما بيني وبينكم amma dan tsakani na da ku muna hira
فان الحرب to ku قرآن sani yaƙi dan yaudara ne magana da zan faɗa muku daga manzon Allah yanda ya faɗa nake faɗa amma dan muna hira da ku ina so a ce rinduna ta ta yi arewa don kun ji ina magana kudu ina cewa ai ƙarshen tuku kudu ma za mu yi." to daman wannan ai dan yaƙi dan yaudara ne yayin yaƙi ai dan yaudara ne ba lalle sai na fito kuru-kuru na faɗa muku me- me nake ya ake nufi ba sai ta faɗa muku magana wadda ba haka zahirinta yake ba tunda dai yaƙi ai dan yaudara ne a koyaushe wanda yake babba jagora lalle asirin yadda yake tafi da lamura na al'umma ya zamo koyayye a gare shi kai ya dauka cewa na ai amintattunsa ne ko ajin jama'arsa ne ya faɗa ta yi a cikinsu a samu wanda zai yada asirin ga wanda suke makiyama shi ne abinda sai da na ali yake faɗakarwa a nan
فان الحرب قرآن yaƙi ɗan yaudara ne سمعت رسول الله صلى الله عليه na ji وسلم manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa ياتي في اخر الزمان قوم هدساء الاسنان a nan gaba a ƙarshen zamani wasu mutane za su zo masu ƙananan shekaru حول احلامي a hangensu a hankalinsu wawaye ne masu rauni ne a wajen fahimta يقولون من خير قول البريه za ka ji suna faɗan magana fiyayyen maganar da za a ji ta fito da baga- bakin al'umma sun fi kowa iya magana mai kyau يمرقون من الاسلام amma kuma suna fita daga musulunci ما يمرق الصحابه من kamar yadda kibiya take fita daga abin bakanta daga inda aka harbe ta لا يجاوز ايمانهم حناجرهم a imaninsu bai ƙetare makosansu ko bai ƙetare ah, ma- makoshinsu اينما لقيتموهم فقتلوهم duk inda kuka game da irin wannan ku kashe su فان قتلهم اجر لمن قتلهم domin kashe su lada ne babba ga duk wanda ya kashe su a ranar alkiyama
حدثني معمر بن المثنى حدثني يحيى عن اسماعيل حدثنا قيس عن خباب بن الحرش قال شكونا الى رسول الله صلى الله عليه ababun al'arati ya ce mun kai kara ga manzan Allah sallallahu alaihi wasallam irin tsananin da muke gabuwa da shi daga kafirai وهو متوسل مرة له في ظل الجنة.
alhali ya sa wani bargonsa ya yi matashi da shi a inuwar ka'aba قلنا له muka ce da shi ألا تنتصر لنا ya rasulallah yanzu ba ka nema mana taimako na Allah ba ألا تدعو لنا yanzu ba ka mana addu'a ba ba ka roƙa mana Allah ba tsanani fa yayi yawa قال yanzu Allah ya ce كان رجل في من قبلكم a da can kafin ku a al'ummar da aka yi a baya akan samu mutum يحفر له في a الأرض haƙa masa rami a gas ويجعل فيه a rufe shi a a sanya shi a wannan ramin ويجعل بالمنشار a- wato a rufe shi kamar zuwa gwiwarsa duk an an sauran jikin yana sama amma zuwa gwiwarsa an rufe shi a kan an kafe shi sai a zo da zarto ويوضع على a رأسه ɗora zartan a kan kansa ويشق بسنتين a tsaga shi gida biyu a kan sai ya bar addini وأخذ ذلك عن دينه amma wannan ba a tsare shi daga addininsa ana haka ɗin yana ƙara bayyana imaninsa da Allah ويمشط بأمشار الحديد a ringa yi masa mushi da wato mushi na bakin karfe da aka sa a wuta a sa bakin karfe a wuta ya jaja wuri a ɗauko a ringa sa masa a ido kamar kwalli ما دون العمي من أذن tsakanin namansa da ƙashinsa أو أسر ko jijiya وما يسكو ذلك عندي amma wannan baya hana shi addini والله ليتمن هذا الأمر manzo Allah ya ce na rantse muku da Allah lamarin nan na musulunci sai ya cika حتى يسير الراكب من har صنعاء إلى matafi وطنه ya tafiya daga birnin sana'a zuwa birnin haramauta لا يخاف إلا bai jin الله tsoron kowa sai Allah وزيب على sai dai ذكره kura kasa hake wa dabbobinsa ولكنكم تستعجلون sai dai kuna gaggawa ne kuna gaggawa ne duk yanda aka ga taimako ya jinkiri ka a ɗauka ba zai zo ba yana nan tafi a ci gaba dai da tsayawa a kan gaskiya a ci gaba da riko da gaskiya ba makawa a ƙarshe sai an yi taimako yadda Allah ya rantsuwa ba makawa ah, jama'a da suke na Allah su ne ah, za su yi nasara wala kad sabakat kalimatuna li ibadina al-mursalin innahum lahumul mansurun wa inna jundana lahumul galibuna yasa koyaushe abin nema dan adam ya tabbata da yana cikin rundunar Allah Na'am.
ko wani abu ya dauke shi daga zaman sa a cikin rundunar Allah a tsaya a tsaya a cikin rundunar ta Allah
حدثنا علي بن عبد الله حدثنا زهر بن سعد حدثنا ابن حول قال اخبرني موسى بن انس عن انس بن مالك رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه annabi sallallahu alaihi wasallama وسلم افتقد ثابت بن قيس ya rasa sabitar da kausi ya nemi sabitar da kaisin فقال yace فقال رجل يا رسول wani mutum الله yace ya rasulullahi انا اعلم لك علمه bara in je in binciko ma فاتاه فوجده جالسا Ya- a shi wannan mutumin da ya ce da manzan Allah zai binciko lamarin sabitu da kaisin sai ya je wajen sabitu da kaisin ya samu sabitu yana zaune a gida هنا كسراته ya sunkuyi da kansa فقال sai mutumin nan ya ce kai me ya same ka فقال ya ce شو "Ah, ai ina cikin wani damuwa ina cikin wani damuwa انا صوت- ya ce abin da ya sa ka gani a wajen annabi sallallahu alaihi wasallama ba iya magana a hankali ba sai ringa ɗaga murya ta a gaban manzan Allah sallallahu alaihi wasallama فقد عمله ina ina jin tsoron kai ya zamo aiki na ya ɓaci tunda Allah ya ce ya lazu da amanu la tarfa'u aswatakum fawqa sawti an-nabi wa la taj'alu lahu bil qawli kajari ba'alikum li ba'alin lan tabat amalukum wa antum la tashuruna to ina jin tsoron kai aiki na ya zamo ya ɓaci أو من أهل النار ashe kenan na zamo daga ƴan wuta قاتل الرجل sai mutum ne ya dawo wajen manzon Allah أخبره ya ba shi labari أنه قال كذا وكذا cewa sabitu ga abin da ya faɗa ashe abin da ya hana shi zuwa wajen manzon Allah kenan قال مسلم أنس Musa bin Anas ya faɗa ta sarwayar أخرج المرة الآخرة sai ya koma marra ta ƙarshe ببشارة عظيمة da albishir mai girma daga wajen manzon Allah aka yi wa sabitu albishir babba قال ya ce اذهب إليه manzon Allah ya ce da mutumin nan ka koma wajen sabitu فقل له ka ce da shi إنك لست من kai أهل bayan da النار za a yi ka zamo ka shiga cikin yan wuta ai kai dan aljanna ne إنما أمر بالبشارة حدثنا غندر وحدثنا شعبة عن أبي إسحاق سمعت البراء بن عازب رضي الله عنهما يقول Mm, yana cewa رأى رجل صحفا wani mutum shine Usaid ibn Hurayri ya karanta suratul kahfi نعم وفي الدار تابة akwai wata dabba a gidan akwai godiyarsa a gidan جعلت تبكو yana karatun sai godiyar nan take gaba za ta tsinke ta gudu وسلم ya sallama فإذا ذبابة أو صحابة Wow.
مشيته sai ga wani hadari ko girgije ya rufe shi وذكره للنبي صلى الله عليه وسلم kashe gari da ya je wajen annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya faɗa masa ga abin da ya faru gare shi فقال yace manzo Allah yace اقرأ فلان wane ka ci gaba da karatu فإنها سكينة نزلت wannan بالقرآن abin da ka gani nutsuwa ce ta sako gare ka saboda karatun Qur'anin da kake أو تنزل للقرآن ko ko ta sako ne don jin karatun Qur'ani حدثنا معمر بن يوسف حدثنا عمر بن يزيد بن إبراهيم أبو الحسن الحراني حدثنا زهير بن معاوية حدثنا أبو إسحاق سمعت البراء بن عازم يقول جاء أبو بكر رضي الله عنه إلى أبي wa abubakar ya zo wajen mahaifina في منزله wato wajen azumin har wanda yake yana cikin mutanen madina a gidansa فاشترى منه رحلا ya sai wa'a wato abin da ake ɗorawa a kan taguwa daga wajen mahaifina وقال لعازم ya ce da azubu يبعثونك ka aiko ɗanka bara'u ya ɗauko wannan sittin tare da ni قال bara'u yake حملت معه na ɗauka tare da shi فخرج أبي ينتسب ثمنه ba mahaifina ya fito ya taho tare da mu dan ya karɓo kuɗinsa فقال له أبي بكر sai abubakar قال fakala له lau abi mahaifina ya ce da أبي يا shi أبا بكر ya ababakar حدثني ina so ka bani labari ya kai wakacin da ka fito tare da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wakacin da kuka yi hijira ya aka yi قال نعم yace kwarai zan faɗa maka أترينا ليلتنا mun tabbun kwana muna tafiya tsawon dare ومن الغد har ma kashe gari أتاقى مقام الزهيرة har sai da rana ta sake وقال الطريق bai zabo hanya ba kowa آمر فيه ba wanda yake wucewa rana ta yi zafi وارسل لنا سكرة طويلة aka nuna mana wani katon dutse لها da ظل wata tana da ituwa inuwa لم يأت عليه شمس rana ba ta rufe wannan inuwar ونزلنا dutsen عنده.
ƙato ƙaton dutse ne wanda duk irin yadda rana za ta fito sai ya zama ka sami inuwa a ƙarƙashinsa muka sauka a waginnin wannan dutsen مم. وسويت للنبي صلى الله عليه وسلم مكانا na tsere ta wa manzan Allah waje da hannayena ينام don ya عليه yi bacci a wajen ومسلت فيه فروة na shimfiɗa masa wata ta- wata fata fata وقلت نم na ce ya rasu lalla kai bacci وأنا أنظر لك ما ma haulaka zan rinka karkaɗe abin da yake daura da kaina daga ƙura أنام manzan Allah ya yi bacci وخرجت أنظر na ما fita حولي.
ina karkaɗe abin da yake daura da shi فإذا أنا براء sai ga wani makiyayi ya taho da dabbobinsa ya doso dutsen nan misalin da zai aranna yana nufin ya huta a gindin dutsen irin yadda mu ma muka rufu mu huta na ce liman anta ya gula kai wannan yaron na waye qal rajul min al sai ce ai na wani mutum ne ko dai mutumin na mutanen madina ne ko mutanen makka qultu atika lam kalabanu na ce da shi akwai nono a cikin dabbobin nan naka qala na'am na ce ce kwarai qultu na ce da shi afsaluhu ba ka tatsa ba qala ya ce na'am na iya tatsa fa akhadha shatan ya kama wata akuya daga cike fa qultu na ce da shi akhudhu dar'a ka kakkaɓe a ka kakkaɓe hantsar daga turbaya shari da gashi wal da kaza ƙazanta qala yace qara'tu bara'a daru ila yadayhi alal ura na gaban ra'u yana nuna yadda shi ne makiyayin nan ne yana buga ɗaya hannayensa a kan ɗaya haka yana kaɗe hantsar
yankuru yana kakkaɓewa ahalan fi ka'abil ya tatsa a wani Labanin.
koko a waɗe tatsi ɗan tari ɗan kaɗan daga nono ومن إداوتهم alhali akwai wata ƙaramar salka tare da ni من فعل النبي صلى الله عليه وسلم da na ɗauka saboda annabi sallallahu alaihi wasallam يرتوي منها ya rinka shan ruwa daga ciki يشرب ويتوضأ ya iya sha ya iya alwala فأتيت النبي na je wajen annabi sallallahu alaihi wasallama فكرهت أن na ƙi أجيزه a ce na tashe shi daga bacci وقفته فاستيقظ ya sai na dace da shi wakacin da ya farka نعم فصببت من الماء على اللبن na zuba daga nonon daga ruwa akan nonon nan حتى برد أسفله har ya zamo ƙasarsa ya yi sanyi فقلت na اشرب يا رسول na الله ce ya rasulallah ga nono da ruwa ka sha قال ya ce فشرب maza Allah sallallahu alaihi wasallam ya sha حتى رضيت har abin ya min daɗi a raina ثم قال sannan ya ce لم يعني للرسيل da ma- sai mazala ya ce da abubakar bai da wanzu wakacin tafiya bai zo ba قلت ya بلى ce eh aiko wakacin tafiya ya zo قال ya ce فارسلنا بعد ما مالت muka bar wajen bayan rana ta karkata daga tsakiya نعم واتبعنا سراقة wata المالك.
ba a na surakatun mu maliki surakatun mu maliki ya biyo mu مم. فقلت na ce متينا يا na ce ya رسول الله rasulallah ga shi nan fa an biyo mu an arke mu ya rasulallah فقال na manzala ya ce لا تحزن ya ababakar kakkada mu إن الله معنا.
ai Allah yana tare da mu فدعا عليه النبي dan za Allah sallallahu alaihi wasallam ya addu'a mummuna ga suragatu
فارتمت به farta da mace farsu sai wannan فقال gobiya da yake kai ta nitse a gas har zuwa cikinta مم. وراء في جلد من الأرض a ina ganin wato a cikin wan- waje wanda yake tsandauri ne fa inda ta nitse din nan waje ne wanda yake tsandauri ba wai rairayi bane wajen amma mu'jiza ta manzo
شك زهير Zuhairu ne yake kokonto فقال yace إني أراكما a surakatu ya ما ce علي ina hangen ku ne kuka yi min addu'a mummuna don kun gana doso ku فرق والي kuma addu'a kyakkyawa Allah ne wa alkawari a game da ku cewa zan koma duk- zan mayar da duk wanda ya biyo hanyar nan don ya neme ku manzo Allah ya musa addu'a kyakkyawa fanaja sai ya tsira
فجعل الله يلقى أحدا sai surakatu ya haɗu baya gamuwa da wani إلا قال كفرت sai ya ce ai inda wannan hanya ce na bi har ƙarshen ta ba sa nan ba nan suka bu ba فلا يلقى أحدا إلا رده baya gamuwa da wani sai ya mai da shi ya cika da alkawarinsa Ala.
ya ce وقالنا ya aika mana abinda ya mana alkawari ya cika haka nan mako shi ma aka cika masa alkawarin da aka yi masa dan manzo Allah ya ce ina ganin wata rana kai din nan ka daukan min kisra ka sa wa habahu wa adam li iswari kisra fa tahu min ba'dihi nin wafahu
نعم حدثنا مولى بن أسد حدثنا أولى عزيز بن مختار حدثنا خالد عن إكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم annabi sallallahu alaihi wasallam eh, دخل على أعرابي ya shiga wuta wani la- balarabe bako an ce ka suna bi hazimin ne ah, yan dan ya gaishe shi فقال yace وكان النبي صلى الله عليه annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance idan ya shiga wajen mara lafiya dan ya gaishe shi قال لا بأس أقول zai إن ce شاء الله za ka warke wannan ciwo kawai tsarkake ka zai daga laifukan kan Allah ya so قال له لا بأس أقول إن شاء الله Manzala ya faɗa wa balaraban nan irin yadda ya saba faɗa cewa ba wani laifi za ka warke wannan ciwo tsarkake ka zai in Allah ya so قال ya yace قلت أقول kalla balhe gumma kulta ko ce wai tsarkake ni take ai wannan ba tsarkake ni take ba zazzabi ne da take ci na take tafarfasa a jikina ko take a take tashi bisa tsoho kararre نعم زوره ba الكبرى za ta kai shi kabari ai wannan ni ciwon kashe ni zai قال النبي صلى الله عليه وسلم mazala ya ce نعم إذا a tunda ka ce kashe ka ciwon zai yi, kashe kan zai na'am kashe kan zai yi amma addu'a kyakkyawa ka ce wai a ciwon nan ai kashe kan zai yi eh, ka je kashe kan zai yi eh to alam na sun tashi da sada abu mamarin babu ne dai wanda yake rubo ko alhamdulillah
اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أمرك والخاتم لما سبقنا بالحق الحق